بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا goma ga watan zulke'ida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da sha bakwai sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa kuma ya dace da darasinmu na goma sha uku a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke a cikin suratu ali imran godiya muke wa allah madaukin sarki ne ba mu dama ya ba mu iko da lafiya na sake dawowa bayan hutun da muka yi na watan ramadan fatanmu allah ya albarkaci ayyukan da muka yi ya karba abin da muka yi ya fi mana kurakuranmu ya zurta mu da aikata alkhairi cikin abin da ya saura a cikin kwanakinmu abin da yake gaba kuma ya ba mu ikon aikata daidai ya kiyaye mu da aikata kuskure kuma ya ƙara mana imani da fahimta kuma ya ɗora mu akan hanya ta gari idan ban manta ba dai kamar mun tsaya ne akan aya ta saba'in da shida a karatun da ya wuce ko? fadin Allah madaukakin sarki bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin a wanda yau cikin taimakon Allah za mu tashi a cikin suratul Ali Imran din amma aya ta 77 fadin Allah madaukakin sarki innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa imanihim samanan qalilan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بسم الله أو شيء أنا تنظم تشي مولي على الصاف مدام كشي أين ما كان البشر أن يؤتي الله الكتاب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة تيشيكنا عظام الألاف بايا مكا كومي كنا نعم ni dai a lissafi na asus ne kuma ni ne ne mai fassara kai kuma baki kake da yawwa kurin kai hakuri a binawa kawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
wannan aya ta sauka ne akan manya-manya cikin shugabanni na yahudawa waɗanda suka koye gaskiya kuma suka koye alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin attaura dangane da sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka caccanja suka rubuta abin da ya dace da ra'ayinsu suka yi rantuwa kuma cewa wai wannan ɗin daga Allah ne ba don komai ba saboda abin da suke samu na abinci da kayan duniya da kayan alatu da mabiya suke ba su da rashawa da suke ci daga mabiya idan suka bata muhammadu to suna samun ɗaukaka da shi ne Allah ke cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan lalle waɗanda suke canjawa kalmar yashtaruna tana nufin yastabdilun waɗanda suke canjawa bi ahdillah amanar ubangiji masu canja amanar ubangiji da rantsuwansu ta ƙarya wa aimanihimul kaziba kenan suna karban samanan kalilan wani tamani wanda bai kai ya kawo ba shay'an kalilan min hutami duniya su yi wannan ba dan komai ba don su samu wani matsayi ko wani abu na duniya da za a ba su wanda bai kai ya kawo ba waɗannan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah Allah ce waɗannan ba su da rabo a ranar lahira ba su da samun ni'ima ta lahira wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba kalaman yanfa'uhum wa yasurruhum kalama da za zance da zai musu amfani kuma ya faranta musu rai in kaga Allah musu magana to magana ne ta azaba kurum Allah yana fushi da su shine la yukallimuhumullah kamar yanzu da da Hausa ai idan kana fushi da wani zaka ce ni ba ni magana da kai Larabawa ma suke cewa inni la ukallimu fulanan ni ba ni ba wani ba yi magana da shi ba kaga wannan yana cikin me fushi da bacin rai to shine wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yawm alqiyama Allah tabaraka wa ta'ala ko kallon su ba zai ba ranar tashin alkiyama kamar bai san da su ba amma ya san da su in ka ga ya waiwaice su to azaba zai musu wala yuzakkihim Allah Allah ba zai yabe su ba ay la yusni alaihim bil jamili ubangiji ba zai yabe su ba wala yutahhiruhum min adh-dhunub kuma kamar yadda Allah ba zai tsarkake su daga zunubi ba walahum azabun alim lalle suna da azaba mai raɗaɗi ranar tashin alkiyama hadisi ya zo daga abu zar ghifari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa salasatun la yukallimuhum Allah yawm alqiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane guda uku ranar tashin alkiyama Allah ba zai musu magana ba ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sau uku yana maimaitawa Abu Zar yake cewa khabu wa khasiru man hum ya rasulullah sun tabe sun yi hasara su waye waɗannan mutane ya manzon Allah su waye waɗannan mutane su waye waɗannan manzo Allah yake cewa al-musbilu wanda yake sakin wando ya wuce idan sawu wanda yake me sakin wando ya wuce idan sawu yan take wando kenan wanda ba sa daga wandon su su sashi kamar yadda ake yi a sunna wal mannan da mai gori idan ya bayar yana yawa mutane gori kai wannan ba ni na baka ba talakan banza talakan wafi kana cikin wahala na taimaka maka in ya baka sai maka gori ba wanda ya cancanta ya gori a duniya fa in ba Allah ba dan shine yake da abin da zai gorin kai fa miskini ba sai da Allah ya baka ma ka dan samu ka tsakura wani ka bashi ba da haka baka da abin da zaka yi gori baka da komai a hannunka ai da almannanu wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake ciyar da ainihin wato sil'asa kadararsa da rantsuwa ta ƙarya rantsuwa ta ƙarya a wata riwayar al musbilu izarahu wanda yake sake wandansa wanda yake take wandansa shi ma yana cikin waɗanda ran tashi alkiyama Allah yana fushi da su idan mun lura da wannan aya din ta yi magana akan waɗanda ranar tashi alkiyama Allah babu ruwansa da su Allah zai wulakanta su Allah zai kaskanta su Allah zai tozarta su to a ciki kuma sunna ta manzon Allah ta tabbatar mana ga wasu mutane kuma ƙari da mai gori da wanda yake rantsuwa in yana kasuwanci ita rantsuwa ta ƙarya ai wallahi tallahi abu kaza na sai wannan abu ba dan komai ba dan yanzu ya sayar ma ya ci wata riba da bata kai ta kawo ba kuma ƙarya yake da mai saka wando ya wuce idan sawu ko mai wuce mai sa riga ya wuce idan sawu yan uwa matsalar wando din nan ko matsalar saka wandon nan ko matsalar saka riga din nan wajibi ne mu tsaya mu mai da hankali akai duk wanda yake so ya bi manzon Allah fa magana babu tawili ba wani kwane-kwane to ya sanya suturarsa kada ta wuce idan sau duk gayu duk ado duk kwalliya duk abin da za ka yi kada suturarka ta wuce idan sau ko me za ka yi idan ka bari suturarka tana wuce idan sau fa akwai mushkila fa saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa duk wanda yake barin wandan sai wuce idan sau to fa huwa finnari dan wuta ne ma abucin wannan dan wuta ne Allah zai jefa shi a wuta ko da girman kai ko ba da girman kai ba wanda yake da girman kai kam wannan shi nasa ya fi tsanani shi Allah ko kallonsa ba zai yi ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi wannan mai yi dan girman kai kenan wanda ko al'adarsa ne shi ba don girman kai yake ba kawai haka yake sakin wandan yana tattake wandansa shi ba don girman kai ba to shi kuma Allah zai sa shi a wuta kaga dai duka dai kilahu mamur duk dai babu abu mai daɗi da haka mu sabar wa kanmu kawai suturan mu ya zamanto sama da idan sawo take kuma mu musulmi ne muna da ka'ida muna da inda ake cewa mu yi muna da inda ake cewa kar mu yi to inda ake cewa mu yi kar mu yi shine aka ce kada mu sake wandan mu ya wuce idan sawo haka ne da haka ashe abin da ya fi dacewa ya fi kamata mu tsayi tsayin daka wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai da baka ba da yawa wallahi za ga mutum ahlus sunna ne gashi nan yana da awar sunna amma wallahi za ga sunna sa malam ba kyan gani kaga mutum ya sa wannan sai yana takawa malam kaga ya sa riga doguwar riga yana take ta babu ma kyan gani kazanta ma wanda ma ya ta mutuwa ta kar ko gayu mutum wai shi gaye ne ko me re gaye ya sa wando yana ta wai yanzu wani abin da ake ga wanda har har har hatta hatta duniya yake shiga ake taka shi mutum ya sa takalmi subhanallah kaga ya wanda ma ya shiga ma cikin takalmi yana taka shi ka san dan me yasa ake son wannan kullun saboda arna kafirai suna yi an ga arna turawa suna yi shi ma shi yake kwaikwayo to ba za ka kwaikwayo da manzon Allah ba da kai kwaikwayo da wadancan arnan da kai kwaikwayo da manzon Allah wanne fi kai kwaikwayo da manzon Allah an faɗa ga yanda sunan annabi yake da haka wannan shine abin da ya zama wajibi mu kula da shi ko rigar mu ce ko wandon mu ne ko babbar riga ne kada a bari ya wuce idan sau inda hali ka dangale shi ya zama rabin ƙoli in babu hali ka yi ƙasa da shi amma duk ƙasa da za ka yi da shi kar ya wuce idan sau idan ya wuce idan sau ka saba wa Allah ka ji a ranka wallahi kana cikin saban Allah wani yana cewa ya zai ga za ga malamai ma wasu na ina ruwanka shi malami ba in yi daidai ne ake bin sa ba idan ya kuskure wasu ya bi sai ka bi shi ga malami ya je ya yi zina sai kai sai kai ma ka yi in malami ya je ƙarya kai ma sai ka yi idan malami ya yi zambacin ya minci kai ma sai ka yi a'a ana yin koyi da malami ne in ya yi daidai shi ma rauni ne irin nasa kuma duk tawilin da mutum zai akwai waɗanda suke tawili ai sai dan girman kai kaza in ba dan girman kai bane ya halatta ai kaza kaza a'a malamai ya rubutu suka yi littafai aka rubuta a kai da wanda ya dan girman kai da wanda bai girman kai ba hukuncin su ma daban shi ma ba dan girman kan ba annabi ya ce mai dan wuta ne wanda ya girman kai nassin da ya zo cewa ya Allah ba zai kalle shi ba ba zai matsarki ba ba zai tsakake shi ba kuma yana da azaba mai radadi abu uku ne akan shi shi ko wancan cewa kai wuta zai shiga shi ko wancan bayan wutan da zai shiga kuma ga abin da yake kansa da haka mu yi kokari mu ɗaukake wandunan mu ko da kuma saba a rayuwarmu muna sawa gashi gashi amma dai ka tuna annabi ne ce kai sai kai kokari kai ina fata ana fahimta yawwa a wata riwayar ta Imam al-Bukhari manzo Allah cewa ya salasatun la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyama guda uku mutane Allah ba zai kalle su ba ran tashi al-qiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna azaba mai radadi annabi ya ce rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariq mutumin da yake tafiya yana da ruwa yana da rarar ruwa yana da sauran ruwa famana'ahu min ibn sabil sai wani dan uwansa matafiyi ya nema ya bashi sai ya hana shi wani ne matafiyi ya zo yana tsananin bukatar ruwan da zai sha sai ka hana shi wa rajulun baya imamahu la yubayi'uhu illa lidunya mutum na biyu shine wanda ya yi wa imam ɗinsa shugabansa mubaya'a bai masa mubaya'a ba sai dan ya samu duniya hanya ta zaben shugabanci mubaya'a yake to yanzu misalin ba a mubaya'a amma na yin ƙuri'a wanda ya je jefa ƙuri'a wa shugabansa don neman duniya to fa za mu baka ne in kuka ci mu ma za mu ci ka ji damun dan wanne ya zaɓe shi ya zaɓe shi ne don in ya samu shi ma ya bashi shi personal interest nasa ba wai interest na ƙasa ya taimaki al'umma ba shine a gabansa ba a in dai ya samu zai dan dura masa to shikenan wa in atahu minha radi wa in lam yu'tahu minha sakhit annabi yace in an bashi ya yadda in ba a bashi ba sai ya fushi sai shiga gidan rediyo ya ta bada ya ta zagi aikin banza mu muka yi ta wahala muka yi campaign muka yi yawo muka shiga ruwa ya dake mu muka shiga ƙauyuka muka yi wahala amma yanzu ba a ba mu komai ko da ko yana aiki wa al'umma shi bai yarda da wannan aikin mutum da shi bai bashi ba to duk wanda yake mubaya'a wa shugabansa ko ya bashi ƙuri'a saboda neman abun duniya an bashi ɗari biyar ne ya bayar an ce ma an yi mai alƙawarin babur ko an yi mai alƙawarin aiki sai ya je ya yi to wallahi ran tashi alkiyama ya shiga uku wa rajulun aqama سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أوطيت بها كذا وكذا فتصدق فصدقه رجل من ذا لاتي da mutumin da yazo dan kasuwa ne yana kasuwanci bayan la'asar an kusa a rufe kasuwa bai hakura da abin da ya samu tun farkon rana ba sai zo ya fada cikin halaka yana wallahi tallahi akan kaza na siya wallahi tallahi jama'a ku saya ni ma akan naira ɗari biyar na saya kuma ƙarya yake a ɗari biyu ya saya ɗari biyar ya saya za sai ɗari shida ko ɗari bakwai mutumin da yake wannan shi ma babu ruwan Allah da shi ranar tashi alƙiyama manzo Allah da ya gaya musu wannan sai ya karanta wannan aya da innal ladhi yashruna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila yayin da ya bayani waɗannan mutane guda uku sai ya karanta wannan aya ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba ku da rabo masu wannan ɗabi'a ba ku da ba ku da sofanin rabo ranar tashi alkiyama walahum azab wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim yawm alqiyamati wala yuzakkihim walahum azabun azim lalle suna da azaba mai radadi ranar tashi alkiyama to Allah kiyaye wannan shine hukuncin duk wanda yake yin abun abubuwan nan ɗaya daga cikin guda uku na'am
وإن منهم لفريقا يمرون ألسنتهم بالقتال لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب أي daga cikinsu akwai wani ɓangare kalmar fariƙan tana nufin ta'ifa wasu ɓangare na jama'a irin su Ka'ab ibn al-Ashraf da Malik ibn Saif da Huyay ibn Akhtab da Abu Yasir da Su'ayya ibn Umar ash-sha'ir kenan daga cikin waɗannan jama'a irin waɗannan yalwuna alsinatahum bil kitab akwai waɗanda suke karkatar da harshen su su canja alqur'ani kalmar yalwuna alsinatahum wato ana nufin min taghyiri sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayatul rajm sun canja sifar manzon sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin at-taura da kuma ayar da take magana akan jefe mazinaci larabawa sukan ce lawa lisanahu ala kaza lawa lisanahu ala kaza ana nufin gayyarahu idan mutum ya canja wani abu ya canja wata magana sai a ce lawa lisanahu litasabuhu min alkitab suna yin wannan dan ku ku zaci wannan din yana daga cikin littafin litazunnu ma harrafu min alkitab dan ku zaci abinda suka canja din yana cikin littafin Allah wa ma huwa min alkitab Allah ce baya cikin littafin Allah ra'ayinsu ne kawai wa yaquluna huwa min indillah amma duk da haka suna cewa daga Allah yake wa ma huwa min indillah tabbas ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala Allah alkaziba suna gaya wa Allah ƙarya amdan da gangan wa hum ya'lamun kuma lalle cewa sun san cewa annahum kadhibun su dinnan makaryata ne tabbas da haka wannan yana nuna mana wato ɗabi'a ta Yahudawa da Nasara da suka canja attaura da linjila suka jajjefa a cikin waɗannan littattafai wasu maganganu wanda ba Allah ne ya faɗa ba ba don komai ba sun yi wannan ne don su ɓatar da mutane kuma ba mamaki daman ba Yahude makareci ne ba mamaki daman tsari makareci ne tunda ai addinin da suke na ƙarya suke abin da suke kira akai ƙarya suke kira tunda shi annabi Musa musulmi ne me yasa ba za ku yi musulunci ba alqur'ani haka ya faɗa ya gaya wa mutanen su cewa shi musulmi ne haka annabi Isa shi ma musulunci yake haka manzon Allah ya ba mu labari to me yasa ba za ku yi musulunci ba ai babu wani addini kuma bayan zuwan manzon Allah sai musulunci kuma annabawa duk yan uwan juna ne akan abu ɗaya suke kira da'awa ɗaya suke kira duk wanda ya bi annabi Isa hakikanin bi to zai yi musulunci da zai kiristanci ba dan ba da kiristanci ya zo ba haka kuma duk wanda ya bi annabi Musa alaihi salatu wassalam hakikanin bi to ba zai yi yahudanci ba dan anan Musa musulunci yayi za ga ya zama musulmi to shi za su kai ta caccanja wannan wai dan kada mabiya su bi Muhammadu a cikin littattafan nasu akwai inda aka yi bayani wurare bila adadin da aka yi bayani akan sifar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma sai suka caccanja sai suka babbata ba dan komai ba dan saboda su ci gaba da samun romo na duniya da suke samu daga mabiyansu wannan ya yi daidai da abin da 'yan bid'a suke kai na bid'a kuma sunna ta zo ta haskaka wa mutane hanya suka isa bar bid'a sai suka caccaccen da gaskiya suka mai da ita ƙarya dan bid'a ya saba yana ba wa mutane bara yana ba su rubutun sha yana raba musu guraye da layu yana ba su sa'a yana musu kaza yana musu kaza alhalin sa'a a wajen Allah take to bayani na sunna kuma ya zo to shi kuma gaskiya na ganin idan ya bar wannan aikin ya dawo sunna to me zai ci da haka sai ya ci gaba da ɓata gaskiya yana ɗora mutane akan ƙarya ba don komai ba saboda wannan samanan kalilan ɗin da yake samu tamani da bai kai ya kawo ba ɗan ƙashin miya da abinci da yake samu musamman a garin abin da ake kasan harkar addu'a ɗin nan tana tana ci tana ja wa mutanen garin nan in dai zaka zauna da suna addu'a ka musu ƙarya wallahi zaka ci abinci yanzu din yadda kake wallahi in ka dan gyara abin nan ka ci a rinka zuwa kai mai addu'a ne kana magana da ruhani mutum ya zo da babbar rigar su komai ka ce awo ya zo alhaji wani ba eh ya zo ya karsu yana da bukata kaza eh kwarai kuwa awo to a bashi ne koya awo haka suke yi kuma wallahi mutanen mu wata saboda tsabar rudu sai su rudu ka je kawai boka ya cuce ka in ban da shirme ba da shirbici da hauka kai yanzu ga ka kai mai kuɗi ne mai hali ka zo da mota mai tsada da riga mai tsada ka zo ka tarar da shi wannan bokan yana cikin tsumma ga rashin wanka a gurin bokaye kaza mai ka ga mutum riga sa ta yi wata annakiya annakiya da tarbi na munafurci to idan haka ne samun kuɗin nan in shi yake ba da kuɗin me yasa bai ba wa kanshi ba Allah ya rufa ma asiri kawai zaka sake Allah ya rufa ma asiri zaka tona wa kanka asiri to ya ba wa kansa kuɗin mana bai da gida mai kyau bai da mota bai da abun hawa abincin da kake ci kai ka fi shi amma a haka din wai ka zo wai kana neman wai ya ƙara maka wai a tsare maka wai arzikin da kake da shi wa tsare ma wai mulki wai ya baka mulki a to waye baya san mulki ya bawa kansa mulkin mana ko sarkin gargajiya na garin su ya bawa kansa mana amma ka zo wai kana neman wai ya baka kujera yanzu nan ba damsul basira ce bane wal khuzlani ai shafewar basira ne da tabewa shafewar basira ce da me ta taɓewa da haka ashe ya kamata yan uwa mu gane in dai idan dai idan dai za ka je gurin mutum kana neman ya baka wani abu ko ya magance maka wata matsala to ya kamata ya magance wa kansa ko ba ka bane ya kamata ya magance wa kansa amma bai yi wa kansa ba sai ya maka to wannan ɗabi'a ce ta yahudawa tun da yanzu akwai mutane da yawa sun gane sunnan sai ka ji suna ce a to wayan zan Allah ko yanzu ko yanzu ku aka zo aka biyo ku suna suna din nan to addu'ar da muke a ina za mu ci abinci haka suke fada ko ba haka suke fada ba to ina za mu ci abinci wai ai kamar hanyar sunna tana tana hana cin abinci ne ai ba ta hana cin abinci ba ta hana cin abinci ba ta hana cin abinci ita ce kiyawar cin abinci na halal amma ba wai na haram ba amma wallahi malam bokaye a garin nan malam bila adadin suna kuma jin daɗi saboda garin ne sai da haka na'am wani ɗin yake ta to kai yanzu kana tsammanin wadannan mutane in ka zo zaka ji jan aya da hadisi za su kula ka za su ma wani abu ka zauna ka ce kana addu'a ne yanzu sai ka yankan masa dubu ɗari sai kawo dole ma ya kawo yankan mai dubu ɗari kuma ka zo kai kwanciyar ka baka da matsala hankalinka a kwance haka ne ko ba ka bane da haka ku gane wani abu wani bawan Allah aka je shagonsa aka sace masa kuɗi naira miliyan tara naira nawa miliyan tara sai wani dan waye zai same shi a kasuwa sai ya ce da shi alhaji da ba dan kai irin mutanen nan ne na zamani masu dan cewa sunna sunna din nan ba gaskiya da zan baka wani lakani kuma ni zan yi maka hanyar da kuɗin na wallahi za a dawo da su kuna da dama alhaji Allah ya rufa muku asiri kuna da dama kun bari tarayyar da kuke yi da mu ai ba a banza Allah hada mu da ku ba ka ba da dama za a yi aiki a dawo da wannan kuɗin arnan ce an dawo da su to dan wane mai fahimta sai ce kaga ni ni ba zan baka naira ɗaya da sunan wai ka je ka yi min aiki a damun da kuɗin nan ba ba zan baka naira ɗaya ba amma yanzu na maka wani abu guda ka je ka yi duk aikin da za ka yi idan ka dawo da kuɗin na yadda ka raba su gida biyu ka ɗau rabi ka bani rabi ba yanzu ba wai matsalan baka dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ba ta yi kaɗan ni a aƙida ta ba zan iya yin wannan ba amma na maka alwashi in dai har kuɗin nan ka dawo da su in ka je ka yi abin da za ka yi ka dawo da su to bismillah kawo takarda na rubuta makota a kasuwa su sa hannu wallahi tallahi ka ɗau rabi ka bani rabi sai fara a alaji abin da ake nufi ai dole sai ka ɗan ba da wani abu an yi aiki kaga kaga matsiyaci ko to haka ake kifa mutane haka ake kifa mutane haka ake kifa mutane haka ake kifa mutane kawai ka yi ka dogara ga Allah in kana sa addu'a ga malamai nan duk wani malami da ka sani kana kyauta mai zato ka masa ka ce malam taimaka min da addu'a in ka ga dama ka masa ihsani in ka dama baka yi masa ba ba komai asalin addu'a kyauta ake yin ta ba laifi bane dan ka ce malami ya ma addu'a ka ba shi taimako ka ba shi abinci ko ka ba shi kuɗi ko ka yi masa wani ihsani ko a lokacin ko ba a lokacin wannan ba wani abu bane amma abin da aka hana shi ne mutum ya zauna wai ya bude wai shagon addu'a yanzu a garin nan kuma akwai shago na addu'a shaguna na addu'a a anguwa ka ga mutum wai yana zaune bai da aiki sai dai wani tarbi na munafurci da yake rikewa kullum da safe wai wai wai su me me sana ka a muna addu'a muke yi haddasa yan bauta ji ko wallahi tallahi to yanzu waɗannan malam ya za su yadda da da'awar sunna za su yadda ba za su amince ba ba za su amince ba me yasa a sai na abubakar bai bude shagon addu'a ba me yasa manzon Allah bai bude shagon addu'a ba tsakani da Allah kuma abu ne da yana da wahala sai ga mutum ya zauna baya komai babu abin da yake yi in kowa da sai ce alaji na gaji lafiya kalau alaji kana sakaci fa ka daɗe baka zo aka abin nan aka dan aka dan maka abin nan ba sai ka sai ka ji alaji na ce a aka rauka Allah zan dan kewayo zan dan kewayo to in bai da aqida kuma sai ya kewaya din sai ya kewaya din ka je ka zauna ita maka ƙarya a ce kaza wani yanzu a garin nan in zai tafi kwatano sai malamin sa ya bashi izini ya tafi in zai tafi rana kaza sai malamin ya ce a bara ka tafi ranar ba kuma ƙarya fa yake fa da gangan wallahi kullum sai ce a bara ka tafi alaji hakar makallawa taimaka na yi bukin ce kai ba za ka tafi zai tafi china ranar kaza ce ba ranar za ka tafi ka tafi kaza wata ran ya jawo ma bukin ɗinka bai ce kai kokari ka tafi ranar kaza dan mun duba mun ga a wannan ranar tafiyar da za ku yi akwai albarka a ciki mun duba a tauraro mun gani kuma sai yadda in yan siyasa ne masu neman mulki su ma haka ake musu kai maza ka samu ka fito maza maza maza ka fito da wuri za mu sama maka kujerar ka ka ji wani dan adam malam ya dauki rububiya wa kan shi malam yana baka kuma kana yadda to ka hada da irin waɗannan malamai da waɗancan duka in ka hada su ba yanda za a yi ka ji suna son malaman sunna sam sam sam shi malamin sunna abin sa a fili yake amma ka ga mutum an je gurin sa akwai wata izga a wata wata gafaka an rataye wannan an makala wannan ana ba da wannan bara an kulla maka wannan gari an baka an ce kaza kaza da sauransu a rubuta maka rubutun sha ita kulla maka a leda a abin nan wallahi malam bari in gaya muku mun yi gardanta mun yi karatun Allah nan mun gani duk su rubutun shan nan mun yi Allah ne ya ganar da mu kurin muka tuba wallahi malam akwai lokacin da za a zo malami ya sa ku ku yi rubutu ya ce a ji a yi rubutu ya ladifu ya ladifu ne sai malami ya ce ku je ku rubuta ya ladifu dubu goma a bakin allo kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar idan mutum ya dan samu guri ya gaba dama ne sai ka zazzana kawai da alƙalami akwai lokacin da zaka je ka samu kwanan shan kurin ka tsaya ruwan ta wajen ka gauraya da alƙalami ka kawo ka ci an yi an gama duk gardawa suna wannan ba abin da ba sa yi su sun sani su sun sani ka je ka dura bakin ruwa kurum a cikin ka mutane sun mai da qur'ani kurin ya zama kemis duk abin da kake abin da kake nema ka je ka dauko ba daidai bane ba daidai akwai inda ake magani da alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara lalle mun saukar da magani a cikin alqur'ani amma yaya annabi ya magani da alqur'ani ya karanta ayoyi ya yi tawassuli da su ya karanta a ruwa ya yi addu'a ce amma wai aje a rubuta a kulle a rataya wannan ba karantarwar annabi ba ne a rubuta a zuba a cikin jini a karkada a karkada a yi tsafi a a a kulla a rubuta a je a zuba a bola a a a je a yi rubutu a rubuta ayoyin alkur'ani ana so a kafe wani sai a je bayan gidansa duk a kiyaye wannan rubutun shan fa in ana so a kafe ka za a ma sihiri a hana ka fita kenan watakila kasuwa ka kana cin riba sai a je a yi malamin na gargajiya boka sai sa a yi rubutun sha sai a je gidanka ko kofar gidanka da asusu ba baka sani ba sai a je a yi ta tsiyaye wannan rubutun a kofar gidanka a yi ta tsiyaye rubutun a yi ta tsiyaye rubutu sai a ce an gama an kafe shi babu shi babu zuwa wannan kuma sharri na shedan sai ya kafu din to da haka ya kamata yan uwa ku kiyaye dan saboda har yanzu malam a cikin yan uwa ahlus sunna akwai masu dan wannan dan sauran kure-kuren wannan abubuwan ba su gane ba tukuna sa'a bayan ta Allah bayan sa'ar Allah bayan addu'a da annabi ya koya maka in zaka fita in zaka je ka nemi abinci hatta addu'a shiga kasuwa akwai ta addu'a shiga gida addu'a hawa abun hawa addu'a shiga gari duk annabi ya koya mana kawai ka watsar da wannan ka je kama wani a'a wannan ba daidai bane Allah kiyaye suna yin wannan litasabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah Allah ce wa yaquluna ala Allah alkadiba suna yi wa Allah ƙarya wa hum ya'lamun kuma suna sane cewa ƙarya suke na
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول na'am ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ai bai dace ga mutum ba wannan mutumin shine annabi isa alaihi salatu wassalam shi isa bai dace gare shi ba saboda nasara najran sun kasance suna cewa isa ne ya umarce su su rike shi a matsayin allah yan kirista na najran ai isa ne ya ce su rike shi a matsayin allah shi sa Allah yake faɗa a can a an ta ƙulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم to shi ne Allah ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma ai bai kamata ba bai dace ga mutum Allah ya bashi littafi linjila annabi Isa irinsa Allah ya bashi littafi linjila wasu kuma suka ce a'a ana ma nufin annabi Muhammadu ne sallallahu ma kana li basharin ay ma kana li Muhammadin an yu'tiyahu Allahu al-kitab ay an yu'tiyahu Allahu al-Qur'an a ce Allah ya bashi al-Qur'ani a nan gurin in ka ce anan Muhammad ne saboda akwai wani mutum da ake ce da shi abu rafi al-qurabi da wani shugaba cikin nasara 'yan kirista kenan mutanen najran su biyu suka ce ya muhammadu turidu an na'budaka wa nattakhidaka rabban ya muhammadu kana so mu bauta maka mu rike ka a matsayin Allah ne sai manzo Allah ce ma'adallah an na'muru bi ibadati ghairillah Allah kiyaye mu yi umarni a bautawa wani Allah ma bi zalika amarani Allah ba da wannan Allah ya umarce ni ba wala bi zalika ba asani kuma ba da wannan Allah ya aiko ni ba to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa Allah ya bashi littafi da hukunci da annabta thumma yaqulu lin-nas kalmar hukunci ana ana nufin al-fahm wal ilm Allah ya bashi hukunci ya bashi fahimta da ilimi ga annabta abin da ake nufi da annubuwa shine almanzila arrafi'a wato wani matsayi madaukaki thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah sannan wannan mutumi wai zai ce wa mutane ku zamanto bayi ne gare ni ba Allah ba mana ni ku ne bayina ba wai bayin Allah ba bai kamata wannan bawa ya haka ba walakin kunu rabbaniyin sai dai abin da yake cewa abin da ya kamata ya ce abin da ya dace ya ce zai ce ku zamanto rabbaniyina kalmar rabbaniyin ana nufin wato ku zamanto fuqaha a ulama masu fahimtar addini kuma malamai ko hukama a ulama masu hukunci sanin hukunci sannan kuma malamai كلمة رباني على ربشي شيني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره wanda yake tarbiyyantar da mutane da ƙananan ilimi kafin manya ma'ana wanda yake malami mai ilimi yana koya mutane karatu kaɗan kaɗan kaɗan babban karatu mai nauyi baya gaya mutane wanda ƙwaƙwalwarsu ba za ta ɗauka ba a hankali a hankali a hankali sai ya zo ya tabbatar kun nuna da karatu sosai ya sake muku wani karatun to wannan shine al'alimin rabbani wanda ya iya da'awa wanda ya iya wa'azi wanda ya iya karantarwa wanda yake ba wa mutane sannu sannu ba wanda zai afka musu dare ɗaya ba kalan su je su kasa ɗauka shi yasa yana daga cikin hikimar da Allah saukar da alkur'ani ma bai saukar da shi gaba ɗaya lokaci guda ba dan mutane gaskiya ba za su iya ba a yahudawa sun faɗa cewa a kai muhammadu in gaskiya kake yi a saukar da attaura mana dare a saukar da qur'ani mana kamar yadda aka saukar da attaura dare ɗaya saboda attaura dare ɗaya aka saukar da ita وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا سكتي إنا ما دا أن سوكد القرآن إن جملة واحدة كرو غدا تاكيه ينزي ينزو Allah ce ina mun yi wannan ne don mu tabbatar da zuciyarka mu tsayar da kai ka fahimci gaskiya a hankali a hankali a hankali wannan ita ce hikimar da ta sa aka saukar da alƙur'anin kaɗan kaɗan kaɗan to rabbani shine malamin da yake ba mutane karatu a hankali a hankali baya ɗauko matsaloli masu nauyi masu rutsarwa masu tayar da hankali wanda ba su yi zurfin karatu ba ba za su iya fahimta ba baya ɗaukowa ya liƙa mutane wannan shine rabbani to Allah yake cewa sai dai annabawa ce a suke ku zaman to rabbaniyuna bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda kasancewanku kuna koyon littafi kuna karantar da littafi kuna karan, kuna koyansa kuna koyo kuna karantarwa a wata kira'ar bima kuntum ta'lamuna maimakon tu'allimuna bitakhfif kenan min al-ilmi ne kamar yadda kuka kasance kun yi sani kun yi ilimi wancan kira'ar kuma kamar yadda kasance kuna karantarwa wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kasance kuna karantawa kalmar darasu shine kira'a karatu ana yin darasu ana karantawa kenan wannan shine abin da annabawa suke umartan ainihin wato mutane su yi ba wai su ce da su su bauta musu ba Allah ba a nan gurin abin da aya take nufi shine da'awa ta kwarai ita ce malami kullum kira yake yi a bauta wa Allah a yi wa manzan Allah da'a amma ba yana kira ne a bauta wa kansa ba sabanin akwai wanda za ka ga kullum suna bayani ne akan karamominsu da falalarsu da malamansu da shehunansu da waliyansu wannan ganin karamarsu da matsayinsu darajarsu har take sawa mabiya suna ganin cewa ai sun cancanta ma bauta musu an yi wani malami su jira a ƙasar nan wani karan farautarsa ya zo yana kare shi yana cewa yau me malam wani matsayinsa a ƙasar nan ai ya kai a bar sujjada wallahi haka ya faɗa wallahi da kunne na naji yana faɗa na cewa an yi ɗin an yi sujjadar me to dan an yi sujjadar me dan an yi sujjadar kurin wai sai ya zo ya kawo wani magana wai ga ƴan uwan annabi yusuf ma wa kharu lahu sujjada ƴan uwan annabi yusuf sun mai sujjada to kaddara ƴan uwan annabi yusuf sun mai sujjada kai ya nuna ma tukun kai baka ma san shar'u man qablana ba kana cike da bakin jahilcin da baka san shari'ar wanda ta gabaci shari'ar waɗanda ba mutanenmu ba su annabi Yusuf ba ba shari'ar mu bace ba na ɗaya kenan na biyu kuma ka nuna wannan malamin shi ma kenan annabi ne na'am tunda wancan an yi masa sujada ce annabi ne kaddara mun yi mun yadda dan jin daɗin musu law sallamna tasliman da daliyan musallama dan jin daɗin jayayya da musu an yi masa sujada shi me matsayinsa annabi ne to kai ko malamin ka ba annabi ne sahabi ne tabi'i ne tabi tabi'ina ne tabaul atba ne to ina yake bai wuce karan bai wuce karan kaɗa miya ba wallahi tallahi karan kaɗa miya ya fi daraja a gurin Allah sama da mutumin da yake umartan ƴan uwansa su yi masa sujada wallahi ya kamata ku san da wannan shirka ce babba ka kafa goshinka ka yi wani sujada wannan gani ido mun gani an yi ta kokarin a tawili amma ina abu ya riga ya bayyana daga wannan da'awar annabawa ba ta cewa a bauta musu ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin sai dai abin da yake cewa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab وبما كنتم تدرسون haka Allah ya ce to me ya sake cewa annabi yake faɗa Shikato ne kuma yake wala ya amurakum ba zai kuma umarce ku ba wannan dai albashar din ai zalika albashar la ya amurakum ba zai umarce ku ba ko kuma ka ce wala ya amurukum Allah kenan Allah ba zai umarce ku ba ko kuma ka ce wala ya amurukum Muhammad annabi Muhammad ma ba zai umarce ku ba ta Allah baya yafewa duk wanda ta kuskure masa ya mutu yana shirka da Allah ya mutu yana shirka da Allah to Allah baya yafewa amma Allah yana gafarta wani zunubi wanda bai kai wannan ba abin da bai kai haka ba Allah zai yafe amma duk wanda ta kuskure mutu yana shirka to a kiyama Allah baya yafe shirka ka tsayar da tauhidi sannan kuma ka biyo baya da sunna kana da aqida to sai ka zama mai sunna kuma kamar yaya sunna za ka yi rayuwa ne irin yadda annabi ya ce ka rayu za ka yi addini irin yadda manzo Allah ya ce ka yi sallah shi ya zo da ita ka yi kokari ka bincika ya annabi yake sallah ta hanyar zuwa makaranta da halartar karantuka aure haka kasuwanci haka mu'amalar rayuwa haka wallahi karka yadda wani ya tashe ka daga kan wannan hanya ya dora ka akan wani abu daban ya hada ka da iska ya hada ka da shirme ka kama gaibu ka kama babu kuma babu zai kai ya je kai ka ga halaka da bata musamman a irin wannan zamani kuma a irin wannan lokaci da ake farautar imanin mutane kaga mutum yana shirka yana bid'a yana saba ala mutum ya je gindin kabari ma yana roƙon kabari ya roƙi kabari ga daga ya ce ya bashi ya nemi- ya nemi ta agaji da tanyo na wani Allah ya manta da Allah ya rike wani Allah mutum mota za ta faɗi wai bare kira Allah ba sai dai kira wani ɗan adam wa yake rike motar in ba Allah ba jirgin sama wa yake rike shi tsuntsu wa yake rike shi to ya za a idan za ka zo ka kifa sai ka kira wani Allah yana da dogon hannu da zai rike maka jirgin ba yi da shi da haka aƙida da suke kiran a haɗa mutane da wasu Allah to wallahi wannan ba aƙida ce ta daidai ba kuma duk wanda ya tsaya akan tauhidi yana kira akan tauhidi ba mamaki zai samu tsangwama a ce da shi maƙiyin Allah ne maƙiyin manzon Allah ne kamar yadda ake yayi a garin nan duk wanda ba ba- yake riko da sunna sai a ce a ai ba a san waliyai sai ai maƙiyin waliyai ne ba a san waliyai da nan zo kuma aikinsa al'asar yake tasowa in ya dawo kare zai shiga wani abu ne ba dole ba ne ya zo gida ya ci abinci ya zauna cikin iyalin sai dan kwanta ko ya dai ka dan samu wata awa ɗaya ko awa biyu da za ka yi bacci a rana yana taimaka ma ka samu karsashin yin sallah da daddare na uku ko abu na hudu ka daina cika cikinka in za ka kwanta mutum ya shaƙe jakarsa na to da wahala ka tashi don wannan tuwon kwanciya yake ya nike ka sosai na'am kuma abu na biyar ka rinka kwanciya ta ɓangaren dama saboda in ka kwanta ta ɓangaren dama zuciyarka za ta samu damar da za ta farka da wuri amma in ka kwanta ta bangaren hagu to ta yi nauyi ta yi nauyi ka danne ta ba za ta barka ka tashi da wuri ba shine hikimar da ta sa annabi ya ce a rinka kwanciya ta bangaren dama kuma ka gwada in kana so ka tashi akan lokaci ka yi kokari ka rinka kwanciya ta bangaren dama insha Allah ba ka daɗe kana bacci ba duk wanda yake kwanciya ta bangaren dama to insha Allah za ga baccin da zai yi yafi lafiya da yake nan sannan kuma zai tashi a lokacin da ya kamata ya tashi abu na shida ka rinka addu'a din Allah ya tashe ka ka rinka addu'a Allah ya tashe ka dan gaskiya tashi da daddare ai sallah dace ne dace ne dace ne wani za ga din baya kwanciya da wuri yanayin kwanciya da wuri ɗabi'a ne wani duk yadda za a yi wala ba zai bacci karfe tara ba ko ya kwanta sai dai ta birgima shi ya saba kurin sai karfe ɗaya yake bacci wani sai biyu ma kuma amma kwanciyarsa da wuri rashin kwanciyarsa da wuri baya hana shi tashi haka yake wataƙila yana da lokacin da yake rama baccinsa wataƙila kuma baya da bacci mai yawa ala ayi hal in ka san kana da baccin ka rinka kwanciya da wuri to idan kun yi wannan insha Allah ta'ala mutum zai samu nasara ya rinka tashi da daddare yana yin ibada kuma wallahi malam rabo ne tashi da daddare ana ibada ba rabo ne duk wanda Allah ya masa wannan arzikin yana yi kullum yana yi kullum insha Allah mutuwa ta zo ta dauke shi zai ga amfanin sallar dare a kabarinsa kamar yadda manzon Allah ya faɗa hadisi ingantacce Allah zai kawo maka ayyukan da kai na alheri a mayar maka da su wata halitta mai ban ƙaye da jin daɗi a cikin kabarinka a haskaka kabarinka a buɗa maka su zamanto abokanan hiranka mutum zai tambaya ya ce menene wannan sai su ce ni ne sallarka wannan ya ce ni ne azuminka wannan ya ce ni ne sadakarka wannan ya ce ni ne kyakkyawan mu'amala eh kyakkyawan mu'amala ba ai abu ne mai kyau zama da mutane lafiya dan uwanka ka daɗe ba ka haɗu da shi ba ka bi kadinsa ko ka je gidansa ku gaisa ana gaisa da mutane na lafiya ba kullum kai mai fada da mutane ba ba ka da kirki kullum kai kana turbune kama an maka mutuwa a'a bai da kyau zai iya yiwa watakila kwanakin ka ma saura kaɗan wallahi tallahi sai ka mutu mutane su rasa me za su faɗa akan kana da yi ta ce ta fi wa dai mutansa wallahi ba su tsara komai akan wannan ba amma in na kirki na cewa yau an yi asara wani wani haka kullum ranar sai na gan shi a gidana wani ai wani yana da mutunci wani baka ganin bacin ransa wani bai da yawan fushi wani yana da hakuri wani yana da mutunci wani yana da kokarin addini wani yana da kaza kaga kana da abubuwan da za su a faɗa manzo Allah ce irin waɗannan abubuwan da ake faɗa shine shaidar da mala'iku suke rubutawa a kanka amma ai ta faɗan sharri a kanka kai kullum baka da abin da za a faɗa na kwarai ba daidai ba ne a tashi a sallah da daddare tunda manzo Allah yana tashi yana bin iyalinsa yana tashi suna sallah to ya kamata mu yi kuma mu rinka tashin iyalanmu mu rinka tashin iyalanmu na san mata suna da wahalar shani amma haka za a hakura da mun don da ya je taro rikici yayi aure ai sai dawo kansa ya rikici mana zan ce a wannan zamanin ka Allah na tuba rikici ne sai dai in ka dage ka warware shi rikici mai yawa wallahi sai ka sa mace a gaban ka tambaye ta wallahi sai ta yi wata guda ba ta yi karatun qur'ani ba Allah kuwa in Allah ya sa an ci sa'a tana zuwa islamiyya wanda ake a islamiyya a sati sau ɗaya sau biyu shi take amma ka ga matar ka wai a gida wai ka ga yau ta ɗauki qur'ani tana tilawa tana muraji'a da yawa mata ba sa yi sai dai in mijin tsayayye ne ya dage yana koya mata ya sa ta ta yi wata ma in bacci in sallar dare ne dama za ta kafa ma doka to bari in ga maka gaskiya kar ka fara tashi na bari kuwa kar ka takura mu kudin za ka yi sallar ka dan Allah ka rinka bude kofa a hankali dan Allah wani in ka shiga ban ɗakin nan ka daina kaki kana ka ka ka ka ka kar ka tashi sai ce ki hakuri ka tashi ka je ka yi taifawa kuna ta haihuwa da ita wannan tarbiyyar ba aikin ka bane kai daya da kai da ita ne wallahi ku za ku haɗu ka yi tarbiyya ita ma ta yi to dole sai ta tashi ita ma ta yi wa yaran addu'a yi ka ga mace fa in ka bata wuri ta samu wuri ta sha iska za ta azabtar da kai wallahi ba za ta yi ibada ba amma in bukatar duniya ta tashi sai ta sa ka kai in ko ba za ki bauta Allah ba ai ku kya sha mamaki ƙwarai da gaske daidai da azumin nafila wasu mata ba sa yarda su yi in dai za ka yi tare da mu kan gaskiya ba za mu iya yi ba haka za su ce ma ta daina maka wayo kenan ta daina maka arziki ku sa su yi ku an fusakum wa alikum naran fa qudha an-nas wal hijara abin da ya na faɗa wannan manzo Allah ce rahimallahu abdan Allah ji kan bawan da da daddare tashi zai yi sallah sai ya tashi matarsa da ta ki tashi sai ya ɗebi ruwa ya watsa mata a fuska annabi ya ce Allah ji kansa in bata tashi ba ka ɗebi ruwanka mai lafiya ka watsa mata bacci ya ƙare kenan duk wanda ka wanke masa fuska yana cikin bacci to bacci ya ƙare annabi ya ce Allah duk an matar da ta tashi da daddare ta tashi mijinta da ya ki tashi ta ɗebi ruwa ta afka masa a fuskarsa to amma wannan hadisin za mu bashi stand by kenan to zai ka ci aure ai wani an yi masa ka gaske an bai karatu kike ma wannan na gobe zai baki takarda ko kuma ki ci duka a wannan daren ki da kuɗi na duka daga raya sunna kin ci duka ke to kaga annabi ya yaba wannan ko to Allah ya ce mana malamin ya halatta idan zan yi zakka in ba wa mahaifana su raba wa mutane ki kwarai kuwa idan kaga za su raba da adalci ba ka ba su na'am ka ba su idan kuma kana ga akwai dan shakkar watakila ba za a raba maka yadda kake so ba na farko dai in dai ba nema suka yi ba shari'a ne tushen za ka raba zakka sai ka ba wa iyayenka ba wannan fa kudin zakkar da kake gani fa ba kudin ka bane ba kudin iyayenka bane kudin waɗannan talakawa ne da kare na su birrar da shekara ta cika wannan lissafin ka lissafa karka lissafa tuntunin mala'iku sun gama lissafawa wannan kudin in ka ƙara kwana ɗaya baka ba bayan Allah ba to ka shiga hakkin da aka raba musu yana da kyau in za su raba maka da adalci daidai ka ba su girmamawa ne ai mutum yana girmama ka ai sai baka kuɗi ya ce ka raba wasu ya girmama ka ne karamci ne yana da kyau a ba wa iyaye su in za su raba da gaskiya da adalci idan kuma akwai shakka to ba sai an ba su ba idan kuma sun nema sun ce lalle a basu to sai ka dan bantari wani abu haka sai ka ba ka ce sai ai hakuri ni ma din ina da na kusa da ni mutane sun matsanta na dan babba su shikenan sai ka ba su dan raba wani abu shikenan an zauna lafiya wannan malam ce malam dan Allah ina da buƙatar addu'a akan Allah ya biya mini bukatuna na alheri Allah mai da malam gida lafiya to mu matan muna neman mu ci albarkacinka Allah madaukakin sarki ya hada mu ya biya mana dukkan bukatunmu gaba daya da kai da mu gaba daya Allah ya biya mana muna tawassuli da wannan karatun na'am na'am to to insha Allah za a yi masa akwai dan uwa cikin yan agaji bai da lafiya yan uwa ku taimaka masa da addu'a muna fatan Allah ba shi lafiya Allah ya barkar da shi Allah ya kara mana lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya tsare musu lafiyar su wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah musu afwa wani ba Allah baiwa Allah take cewa gaisuwa mai yawa da fata alkhairi malam da Allah idan mace ta yi barin abin da yake cikin cikinta wannan jini da yake zubowa na bari mai hukuncinsa hukuncin jini ne na al'ada ko na haihuwa ko ko jinin rashin lafiya ne jinin rashin lafiya ne bari ai rashin lafiya ne to ke baki haihu ba da kin haihu ne da lokacin haihuwa ya dan ya fito sai mu ce jinin haihuwa ne to lokacin haihuwa bai ba ke kuma ba haila ba to idan za mu sashi sai dai mu sashi jinin rashin lafiya jinin rashin lafiya kuma baya hana komai baya hana komai baya hana komai duk abin da ake so za a iya yi da shi sai dai a rinka yin alwala in za a yi sallah tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa da Allah malam mai hukuncin birkila wanda ya je aka gina coci da shi aka cike masa kuɗi aka biya shi yanzu kai dan Allah sai ka tambayi wani abin fi sabilillahi mai hukuncin wanda ya je aka gina gidan giya ya san coci ne ya je aka gina ya san gidan giya ne aka gina haramun ne ya aikata haram matukar ya sani sai dai in bai sani ba yanzu kai da kaje kana taimako ake gina gurin da za a yi shirka da sabon Allah kana faɗa kamar shi duk buga gangan da za su duk yesu almasihun da za su ce kai ma sai an kai maka kai da yawa ko kai kaɗan da haka kai istighfari ka tuba wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki juna wajen yi wa Allah da'a da taqwa amma kada ku taimaki junanku wajen gina sharri da barna saban Allah akwai saban Allah da ya wuce coci Allah bai yarda da coci ba baya son coci kamar gidan giya Allah baya so gidan caca Allah baya so da haka ka tsaya ka je a gina coci da kai bai halatta ba ka yi amfani da kwarewarka ana gina coci da kai ai bai kamata ba a baya da yanzu magidanmu da yawa akwai magina masu musulmi da wahala kaga an zo ana gina masallacin juma'a a ji an ce an samu kungiyar magina musulmi sun zo sun ba da kansu za su gina wannan masallacin aikin ginin su zo a hada su da laborori su za su yi ginin kyauta da wahala ta zo duk masallacin da ake gina wallahi sai mun biya da maginan kuma muna tare da su yanzu haka akwai mai gini a nan tsakaninka da Allah masallaci nawa ka je ka gina tsakani da Allah kowane masallaci kaga ana ginawa kace a matsayina na sana'a ta ce bari in je in ba da lokaci yanzu mutanen mu fa akwai electrician yanzu wani ya iya gyaran wuta yana gani masallacin unguwarsu kendir ya lalace wannan ya bangare wannan ya yi kaza sai a je a nemo mai gyara a biya shi ba zai yi ba ko kuma shi din za a kira sai zo ku ta tafka ciniki kamar ba da shi ake sallah a masallacin ba insha Allah haka muke yi kwarai da gaske mota ne mutum yake tukawa direba ne an zo ana gayyatar za a je wa'azi ko za a je wa'azin maguzawa kuna fata da shi a masallaci sai zo ku ta tabka ciniki da shi yanda ka san ka je tasha a lokacin zai kawo ma matsala tsakani da Allah nan ya muku yan uwa ahlus sunna masu sana'o'i a cikin mu ba sa taimakon sunna wallahi kaɗan ne ban ce babu ba amma wallahi kaɗan ne kaɗan ne za a yi fenti a masallaci muna da masu fenti da wahala a samu mai fentin ne ce ni a cikin fentin zan zo ne tsakani da Allah tono za a yi wani ya iya tonon sokawai kullum yana yawo da diga a garin nan an zo za a tona foundation a masallaci a unguwarsu wala zai naɗa diga sai ta ba zai zo ya tsunkuya ya wannan tonon don ya samu lada ba sana'o'i da yawa muna da shi amma da an zo yin aikin Allah sai ga mutum kowa fata da yake to ya za a yi akwai gyara ka yi kokari da sana'arka ka nemi gidan aljanna da ita sai Allah ya maka albarka ko ba ka bane ba da haka yanzu abin da zamu yi insha Allah ta'ala cikin tsare-tsaren da zamu yi a ko ina duk biraren karatukan da muka muke yi za mu rinka yin listin mutane duk wanda ya san plumber ne mai gyaran famfo ya kawo sunansa da lambar wayarsa za mu da ba da form da adireshinsa da lambar wayarsa da hotonsa wanda ya san ya iya gyaran wuta bismillah magini bismillah lauya bismillah lecturer a jami'a bismillah babban ɗan kasuwa bismillah a tinda ko a kwari bismillah mai tallan huluna bismillah dan wata ran za a iya buƙatar ka kai ma ko ba gaba ne mai gyaran wuta mai gyaran banka kafinta bismillah manomi bismillah wata ran za mu iya hayar gona mu ce za mu gonar masallaci ce abinda a nan ba a yi yanzu a nan masallacin za mu iya zuwa mu je wajen kura-kuran nan gaba-gaba ƙauyuka ƙauyukan nan mu je mu hayi kaciwar gona mu ce mace gonar Allah ce duk ranar da za a tafi shuka za mu yi shela jama'a za a tafi shuka gobe a zo kowa da motarsa mu tafi mu je mu shuke gonar nan tsaf in shuka ta fito za a yi noma mu ce kowa ya zo da fartanjarsa in Allah ya sa da za mu rinka yin wannan kuma mu ga wanda bai zai fito ba wadai da gaske wallahi wannan tafiya shiriri tar ba za a yi ta haka ba yanzu ma nan ana noma fa sai mu noma buhu ɗari biyu Allah kuwa kowa ya sun koya je fafata da haka ake wani yayin lokacin bara-baran da ake yanzu muna da gona guda ɗaya za ta iya rike mana masallacin nan Allah ko za mu iya wallahi taron da muke a masallacin za mu iya noma wannan dawa masara ko ko ko ko gero ko na wallahi buhu ɗari biyu ma shinkafa haka za mu iya noman rani duka za mu iya kuma hayan gonar nawa ne amma waye ne zai volunteer ya ba wa kansa ya ba da kansa wa Allah to yanzu muna da buƙatar tarbiyya karatun yanzu ya fara yawa sai mun fara aiki gaskiya kurin kullum ku zo ai ta ba ku karatu da fasara Allahu akbar Allahu akbar ku tashi ku bar mana kayan mu a nan gurin sai an zo ana ai ta wahala wallahi wani candle a masallaci candle da za a makana sai gagara yanzu nan ba gashi nan ku ke cikin yan tsakiyar nan ba cikin duhu kuke ba ina ce gurin kwai yake bukata to wani sati ku da kuke zaune a nan gurin a cikin ku dan Allah a samu wanda za su sayo irin waɗannan kwaikwayen kamar kwaya uku mu za mu ga kwamitin masallaci a nemo mai gyara ko kuma a cikin ku inda mai gyaran wuta ya zo shi ko ya bada kansa a zo a makala wannan kwan wani sati mu ga haske a tsakiyar nan za ku yi dan ba mun gane ku gaba daya ku da kuke zaune na tsakiyar nan kurin wannan kwan muke bukata wannan farin kwan wannan farin kwan shi muke bukata kamar guda uku ko hudu ɗaya angal ɗin ɗaya angal sai masallacin sai haske saboda mu rinka ganin kowa mu gane shi kar wani ya zo ya shiga ribibi ya shiga cikin duhu ba mu gane shi ba a samu wani mai gyaran wuta kuma shi kuma ya zo ya ɗauki nauyin wayar inda makalawa ba shi kenan ba za mu iya yau kanmu ayyukan nan cikin sauki wallahi za a yi to na'am Allahu akbar kaji wannan ba Allah ya ce zai kawo daya to sai wa kuma zai kawo na biyu a a fa kan nuna ka yawa wa zai kawo daya wannan kwan kawai muke bukata inna lillahi to waye za su haɗu su su biyu su kawo daya to ga wani ba Allah ce zai kawo ka zan ka nan ko yawwa to ga wani ma zai kawo daya saura mana ɗaya kurum ga wancan kai na yaron nan kuskure kai ba za su kawo ba a to ga wani ya bani ɗari na ɗari ɗari biyu to saura dai dai har yanzu saura kwai ɗaya to jama'a na'am yawwa daman kai nake so na nuna to yanzu jama'a mun samu kwai guda hudu to ina mai gyaran wuta kuma kai mai gyaran wuta kake kwai za ka kawo to malam mun samu kwai guda biyar ka gan su ba irin waɗannan na'am ban ji ba wannan kwai na ce da wanne za ka kawo mana kada wani ya je kawo mana kwan naira talatin fa to ga wani ma ba ɗari biyu jama'a ba mai gyaran wuta a nan ina mai gyaran wuta a'a ina mai gyaran wuta waye ne tashi ka tsaya malam tashi kuma ya zanka gashi nan yaushe za ku kawo waɗannan gwaigwayen sai wani sati ran talata a yi gyara ko ko za ku iya kawowa ranar juma'a ran asabar ya gyara shi dai ya bada kansa ko to to jama'a ga mai gyaran wuta mun samu ina wani kuma kai ba to dan Allah ku zo ku yaushe za a kawo kon shikenan a kawo mana ranar karatu ga wani ya bada ɗari biyu kuma a to ya kawo kuɗin kwai kenan to ka huta ba sai ka kawo ba kawo Allah saka da alheri to yanzu mun yi tifaki ranar litinin za a kawo mana kwaikwaye guda biyar to za a kawo mana kwaikwaye guda hudu saura kwai guda hudu amma ga masu gyara nan ku kuma ranar talata da safe ko da yamma ku zo ku makala a'a hankali hankali dai an muka yawaita kuma ba za ku iya dauka ba yanzu dai wannan za mu gyara insha Allah shi kenan jama'a abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana jama'a ga kudin masallaci kada a ci a karamu kallawa ya tara ina ina malin yake bismillah yawwa yawwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to ga wani ma ba da 200 Allah ba da lada a to gaskiya ina jin zamu nemo gonar masallaci ƙwarai kuwa